إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن من صفات أهل العزائم والكمالات ترك ما لا يعني وعدم الاشتغال بما لا يجدي قال مالك رحمه الله لا يصلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه ذكره عياد في ترتيب المدارك وكلما تدخل المرء فيما لا يعنيه وما لا ينفعه فإنه يغفل عما يعنيه ويضيع وقته ويضيع وقته ويقترب مما يضره قال ابن القيم رحمه الله من فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه انتهى كلامه من الفوائد ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وقرة لم يكن بذلك القوي في الزهري وقد بين العلماء ما معنى ما يعني الإنسان وما لا يعنيه قال ابن الملقن والذي يعني الإنسان والذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه وسلامته في معاده وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم والسلامة خير كثير فالسلامة من الشر من حسن الإسلام انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن القيم وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنذر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر المحرمات وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة كافية في الورع انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن, وقال ابن رجب إذا حسن, إذا حسن إسلام المرء اقتدى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروحات وفضول الكلام والمباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه انتهى كلامه وثمرة الاشتغال المرء وثمرة اشتغال المرء بما يعنيه وتركه ما لا يعنيه الرفعة والراحة والسكينة والطمأنينة والبركة في العمر والقول والعمل والأهل والمآل والولد قال ابن حجر الهيثمي إذا اقتثر المرء على ما يعنيه سلم من سائر الآفات وجميع الشرور والمخاصمات أيها المسلمون إن اشتغال المسلم بما لا يعنيه ضاء عضال وجالب لكل شر ومن صوره البحث عن أخبار الناس والاشتغال باستقصاء خصائص حياتهم وتتبع أحوالهم لكشف أوراتهم والشغف بمعرفة تفاصيل أمورهم وحكاية أقوالهم ومعرفة أملاكهم وضيائهم وأزواجهم وأولادهم ومعرفة الداخل عليهم والخارج عنهم من أجل إدخال الحرج عليهم وكشف عوراتهم مما يجلب للفائل ندامة وحسرة يوم القيامة ومن صور ذلك أيضا أن يتدخل المرء, أن يتدخل المرء في آه في سر قوم أو حديثهم من غير إذنهما أو يتسمع إلى كلام قوم من غير إذنهم فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من تسمع إلى كلام قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة رواه البخاري وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات والقتات هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم بهم ومن صوره أيضا البحث عن أخطاء الناس وأثراتهم وزلاتهم مما يجلب الشؤم ويؤدي إلى العداوة والخسام والعظائم فقد جلب الناس على بغض الباحث عن عيوبهم عباد الله إن من سعادة المرء المسلم أن يشتغل بعيوبه ويداوم النظر في خاصة نفسه بغية تزكيتها وتأمين صلاحها والعمل على سعادتها يوم القيامة قال ابن حبان الواجب على الآقل لزوم السلامة بترك التجسس على عيوب الناس مما مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه فإن من اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيوب نفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه ومن اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه وإن أعجز الناس من آب الناس بما فيهم وأعجز منه من آبهم بما فيه ومن عاب الناس آبوه انتهى كلامه رحمه الله وقال العلامة بن عثيمين رحمه الله اشتغل عنك بعيوبك وطهر نفسك من قد منها بقدر المستطاع وعليك بخاصة نفسك فإن الإنسان الذي يشتغل بعيوب الناس سوف يتعب وقال الشافعي رحمه الله ثلاثة تزيد في الأقل مجالسة العلماء ومصاحبة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعنيه أيها المسلمون وإن من صور الاشتغال بما لا يعني الإنسان سؤال العلماء عما لا يعني المرء من القضايا والوقائع والفتيا والحوادث والإكثار عن السؤال في الفرضيات تكلفا وتنطعا وخوضا في دين الله بغير علم قال ابن حجر وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستهيل وقوعها عادة أو ينظر جدا وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله فيما يعنيه وعلمه ما ينفعه ومن صوره أيضا الاشتغال بما لا يعنيه آه ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه انتصاب المرء للتعليم والفتيا والتصدر للإفادة وهو عري عن العلم والأدب فيتكلم في الدين بغير علم ولا هدى أو يرد على أحد من العلماء أو يعلق على مقالة أو نشرة بغير علم ولا تحقيق ولا هدى قال ابن تيمية رحمه الله من تكلم في الدين بغير علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب ومن صوره كذلك الاشتغال الاشتغال بتتبع وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الخوض في الجدال وتداول النشرات والاشتراك في التعليقات والرد على الرأي والطعن على الولاة والعلماء والكبار وتقصي أخبار المشهورين وتبادل صورهم وفعالياتهم وأقوالهم وهل مجرى مما لا يعود على الفائد بخير مما لا يعود على الفائل بخير في دنياه أو معاده أيها المسلمون جاهدوا نفوسكم على التمسك بهذا العصر الأذيم من أصول الأدب والآفية وتنزهوا ونزهوا قلوبكم وجوارحكم وجوارحكم ونزهوا قلوبكم وجوارحكم أما لا يعنيكم فإن العبد إذا اشتغل بما لا يعنيه عظمت ندامته وتحققت خسارته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد uwa musulmi babu shakka yana daga cikin siffofin mutane masu kamala a cikin wannan rayuwa waɗanda suka san ciwon kansu shine mutum ya damu da abin da zai amfane shi a duniya da kuma lahira sannan kuma ya yi ƙoƙari ya kau da kai daga barin abin da bai shafe shi ba abin da ba zai amfane shi a wannan rayuwa ta shi ba balantana kuma a makomarsa an ruwaito cewa al'imamu malik rahmatullahi alaihi yana cewa la yasluhur rajul mutum baya zama mai nagarta hatta ya turuka ma la ya'ani kasa ya fita sha'anin da babu ruwansa al'imamu iyad shi ya ambaci wannan magana daga imam malik a cikin littafinsa mai suna tartibul madarik da sanda mutum ya kasance mai shiga abin da babu ruwansa da abin da ba zai amfane shi ba babu shakka ba zai yi haka ba har sai ya zama kuma ya wofantar da abin da zai amfane shi sai kuma ya zama mai bata lokaci a cikin wannan harka da ba ta da amfani sannan kuma zai samu kanshi a koda yaushe yana kusantuwa zuwa ga abubuwan da za su cutar da shi al-imamu ibnu al-qayyim yana faɗa a cikin al-fawaid yana cewa man fakkara fi ma la ya'nihi fatahu ma ya'ni duk wanda ya damu da abin da ba zai amfane shi ba a garin haka zai yi asara abubuwan da za su amfane shi ya zo a cikin hadisi wanda ke cikin arba'una haditha ɗaya daga cikin hadisai jawami'ul kalim wato hadisai wanda suke masu takaitattun kalmomi amma masu faɗin ma'ana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa min husni islamil mar'i daga cikin alamar cewa wane musuluncin shi mai inganci ne tarkuhu ma la ya'ani ka same shi yana fita sha'anin abin da babu ruwansa wato alamar mutum yana da musulunci mai kyau tsabtatacce nagartaccen addini shine ya zama da cewa shi a rayuwarsa ya tasa abin da zai masa amfani ne kawai a gaba abin da ba zai masa amfani ba baya kulawa da shi wannan hadisi hadisi ne mashuhuri al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi a cikin aljami da waninsa al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi ta hanyar qurratu dan abdurrahman daga ainihin al-imamu muhammad ibn shahabin zuhri zuwa ga abu salama ta dan abdurrahman zuwa ga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana al-imamu ainihin wato an-nawawi ya tafi zuwa ga ingancin wannan hadisi inda wasu malamai sun ja da shi akan wannan ingantawa saboda matsalan qurratu dan abdurrahman wanda wannan wata magana ce daban ba nan ne mahallinta ba amma dai hadisi ne mai matukar muhimmanci ma'anarsa tana da matukar faɗi malamai sun ba da muhimmanci wajen sharhinsa da fitar da abin da ke cikin shi na gwalagwalan ababen fahimta da fa'idoji malamai sun yi ƙoƙari tun farko su bayyana mana wai meye ma'ana abin da bai shafe ka baɗin menene abin da bai shafi mutum ba wanda ya kamata ya watsi da shi a cikin haka ne al'imamu burin mulakin yake faɗa yake cewa abin da ya shafi mutum a cikin wannan rayuwa shine duk abin da ke da alaka da abin da ya zama maka dole a rayuwarka ta yau da kullum abin da ya shafi iyalinka ya shafi kasuwarka ya shafi sana'arka ya shafi aikin da kake yi ya shafi harkar da take da alaka kai tsaye da rayuwarka to wannan shine abin da ya shafi ka yace da kuma abin da zai samu maka da tsira a lahirarka abin da ya shafi addininka abin da ya shafi tauhidinka da ibadarka da koyon abin da za ka san Allah ka san siffofinsa ka san wato ilimin addininka don ka tsira a lahira to wannan shine abin da ya shafi ka malai ibn mulaki yake cewa wannan kuma dan abu ne kaɗan a cikin rayuwa idan ka kwatanta shi da sauran abubuwan da ba su shafi mutum ba yace wanda kuma da ya takaitu akan waɗannan abubuwa da suka shafi rayuwarsa da makomarsa to wannan ya tsira daga sharri mai yawa kuma ya samu kanshi a cikin aminci kuma wannan shi ake nufi da kyakkyawan musulunci din haka nan al-imamu ibnu qayyim yake faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara maka taka tsantsan da tsira da samun kamala addini a cikin wannan takaitaccen hadisi da yake cewa yana daga cikin kyakkyawan musuluncin mutum shine ya takaitu akan abin da zai amfane shi ya fita sha'anin abin da ba zai amfane shi ba yace wannan yana nufin ka daina shiga magana da ba ruwanka ka daina kallon abin da ba ruwanka ka daina sauraron zancen da ba ruwanka ka daina kai hannunka inda bai shafe ka ba ka bar taka kafa ka kaje inda ba zai amfane ka ba ka daina yin tunani akan abin da ba shi da muhimmanci a rayuwarka yace da duk wani motsi wanda yake a bayyane ko a ɓoye wanda ba shi da amfani a rayuwarka ka fita sha'aninsa ya ce to wannan shi ne abin da zai wadatar da kai wajen samun addini mai kyau haka na ibn rajab yake cewa abin da ake nufi da kyakkyawan musulunci shine ka yi addinin musulunci ta yadda za ka guje ma duk wani abu na haramci da duk wata shubaha da duk wani abu makaruhi ya ce kai da abin da ma ya halasta amma wanda ba zai amfane ka ba wanda baka da bukata zuwa gare shi yace duk wanda yayi haka to zaka ga ya samu addini mai kyau ko musuluncin shi ya cika yan uwa masu albarka amfanin ka shagaltu da abin da zai amfane ka ka bar wanda ba zai amfane ka ba shine zaka samu daukaka a wurin Allah za kuma ka samu natsuwa a zuciyarka za ka samu salama a rayuwarka sannan lokacinka zai maka albarka sannan zartattukanka za su karanta na saban Allah da cin mutuncin mutane da ɗaukakan ga zanubin da baka bukatarsa sannan aikinka kuma da damuwarka za su zama iya abin da zai amfane ka ne sannan iyalanka za su samu lokacinka sannan dukiyarka za ta alkinta sannan 'ya'yanka za su samu tarbiyya mai kyau daga gare ka ibnu hajar al-haythami yake cewa wanda duk ya takaitu akan abin da yake amfanin sa to ya tsira daga dukkanin sharrori da matsaloli da rigingimu yan uwa masu albarka lallai rashin shagaltuwa da abin da ke damunka da shiga abin da bai dame ka ba babu shakka wannan ciwo ne mai wahalan magani kuma matsala ce mai jawo mutum rigingimu da yawa a rayuwa daga cikin abubuwan da ake lissafawa a matsayin shiga sharaba shanu da shiga abin da bai dame ka ba shine shagaltuwa da ƙoƙarin sanin labarin mutane halin da suke ciki mai wane yake ciki ya naga wane kwanan nan kamar dai ya fada kwata wai wane aina yake samun kuɗi ne wai wannan motar da muke ganin wanda ita siyanta yi ko aro aka bashi na kwanan nan a babur yake yawo ko da ya sai da motar sani irin wannan kokarin jin labarin mutane mai suke ciki da kokarin tona musu asiri da shiga tafasil na rayuwarsu da kokarin ruwaito maganganun da suka shafi dukiyoyin mutane da arzikinsu da iyalansu da 'ya'yansu da kokarin sanin da wa suke hulɗa da waye suka ɓata da kokarin sanin wani hali suke ciki wata asara suka yi wace riba suka ci abinda bai da wani amfani a wajenka ba zai kare ka da wani arziki ko ya rage ka da komai ba sai dai tara maka zunubi wanda za ka yi nadama ranar alkiyama har ila yau daga cikin irin waɗannan ɗabi'u na shiga shara ba shanu akwai ƙoƙarin sanin sirrin mutum sirrin rayuwarsa sirrin arzikinsa sirrin zamantakewarsa da iyalansa da ƙoƙarin jin zancen wasu mutane wanda suke sirri wanda ba su neme ka ba da ƙoƙarin sai ka kai katsalan da akan magana da ba a sa bakinka a ciki ba ibn abbasin ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ke cikin bukhari manzo Allah ya ce wanda da ya ƙoƙarin jin zancen wasu mutane alhalin ba sa son ya ji maganar ranar alkiyama za a narka dalma a dinga zuba mai ta a kunnensa a wata riwaya daga bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake annamimi ba zai shiga aljanna ba aka fassara aka ce annamimi shine wanda yake jiwo maganar mutane alhalin ba su san yana ji ba ko kuma koda sun san yana ji da sun san zai kai ta gaba ba za su bari a gaban shi ba sannan kuma yana tashi sai ya je kai ta gaba to wannan baya shiga aljanna har ila yau daga cikin shiga shara ba shanu da shiga maganar mutane wanda za ta bata maka aikinka akwai kokarin bincike game da kurakuran mutane da laifuffukansu da kurakuransu da zunubansu irin abin da ke jawo shi'umci tsakanin mutane wanda duk wanda ya san kana bincike da neman laifinsa to zai kyamace ka yadda kake masa saboda Allah ya halicci mutane da kin wanda yake bayyana aibinsu to daga nan sai a samu gaba da rigingimu da tashin tashi na tsakanin mutane kamar yadda muke gani a yanzu ya ku yan uwa masu albarka yana daga cikin abin da ya samu ka tsira na alkiyama shine ka shagalta da aibin kanka ka dage wajen bincike game da kanka don kokarin ka tsarkake zuciyarka don kokarin ka sawo da kanka aminci kuma don ka yi aikin da zaka tsira na tashi alkiyama alimamu ibn hibban yana faɗan wata magana mai fa'ida yake cewa abinda ya wajaba ga mai hankali shine ya lazabci neman tsira ya bar bincike game da aibukan mutane ya bar shagaltuwa game da aibinsu ya shagaltu da ƙoƙarin gyara aibinsa ya ce wanda duk ya gyara aibin kansa to wannan ya tserar da kansa kuma ba zai gajiyar da zuciyarsa ba duk wanda ya ƙoƙarin ya ga aibin kansa ya gyara to zai ga ashe wannan ma ya ishe shi aiki ba sai ya nemi aibin mutane ba wanda ko ya shagaltu da neman aibobin mutane to zuciyar shi za ta rufe ta makance kuma jikin shi zai sha wahala sa'annan yana da wahala shi ya gyara aibin kansa yake cewa babu gajiyayye a cikin mutane kamar wanda yake zagin mutane saboda laifukansu yace wanda kuma yafi wannan gazawa shine wanda yake zagin mutane akan laifin da shi ma yana yi al-imam ibn uthaymin Allah ya gafarta masa yake cewa a cikin wata nasiha da yace ka ganka ka shagaltu da aibin kanka da ƙoƙarin tsarkake zuciyarka iya iyawa kar ka damu da aibukan mutane domin wanda ya damu da aibukan mutane zai gaji da ganin aibi don mutane ba za su daina aikata aibubuka ba imamu shafi yake cewa abubuwa guda uku suna sa mutum ya hankali na farko ya ce zama da malamai za su koya maka ilimi su koya maka abin da zai amfane ka na biyu ya ce abokantaka da mutanen kirki za su koya maka aikin kirki na uku ya ce da kuma kame bakinka daga shiga abin da babu ruwanka wanda da ya rike haka yana kasancewa mai hankali cikin mutane ya ku yanwa musulmai har ila yau yana daga cikin abubuwan da suke matsayin shiga shara ba shanu shine mutum ya dinga tambayan malamai da masu ba da fatawa akan abin da bai faru ba ka kirkiri wani labari ko ta ƙarya ko wani abu da za a rubuta a facebook ka zo kana cewa mai hukuncinsa ka ji wasu tambayoyi waɗanda babu yadda za a yi su faru to amma sai a dinga tambaya a kansu ana yawo da su tsakanin malamai ana neman mai hukuncinsu kamar ka ji an ce wai mai hukuncin mutumin da yana da mata uku sai ya saka a status ɗin shi ya ce na saki matata kuma duka matan sun gani wai wace ce ta saku sai ka tambaye shi a ina aka yi haka a wani gari waye ya haka sannan sai a san mai fatawar ko a ce mutum ya je wani gari ya nema a kawo mishi karuwa zai fasikanci ko sai aka kawo mishi wata mata da gari ya waye sai ya ga ashe mata shi ce to wai kwanan aure suka ko fasikanci to sai a ce a ina wannan ya faru wannan yana daga cikin shiga shara ba shanu ka bari har sai abin ya faru sai a nema mishi fatawa haka malaman da suke yi su sufiyanu su maluku da makamantansu ba sa amsa tambaya abin da bai faru ba to amma yanzu mutane sun mai da wannan wani abin yayi har a dinga tagin din malamai ana cewa ku zo ku bada amsa Allah ya kyauta ibn hajirin yana cewa cikin fatuhul bari yace ya tabbata daga malamai da yawa cikin malamai magabata suna kyamatar mutum ya kirkiro wata mas'ala wadda ba za ta iya faruwa ba ko kuma tana da karancin faruwa ya je yana neman amsarta suka ce wannan babu kyau saboda wannan gina magana ne akan zato da Allah ya hana ibn mas'udin yana cewa wanda Allah yake san shi da alkhairi to Allah yakan sa shi akan tafarki madaidaici kuma ya hana shi yin tambaya akan abin da ba zai amfane shi ba sannan ya sanashe shi abin da zai amfane shi kamar yadda Allah yake cewa ya ayyul ladzina amanu la tasalu an ashiya'a in tubla lakum tasu'ukum Allah ya kyauta har ila yau ƴan uwa masu albarka yana daga cikin shiga shara ba shanu mutum ya nada kan shi malanta ya fara karantarwa ko ba da fatawa ko shiga rigingimin malamai alhalin tamfir yake bayi da ilimi bayi da ladabi bai san komai a cikin addinin Allah ba sai ya dinga magana ba da ilimi ba ba da shiriya ba ya dinga shiga rigingimin malamai har yana maida musu da raddi har yana rubuce-rubuce ko yana yin bidiyoyi wai da sunan shi ma ya zama malami ko mai yin magana akan addini wannan kam tun abin yana kan ɗaliban ilimi da waɗanda suka ɗan yi karatu kaɗan to yanzu har wanda ma ba su da alaƙa da ilimi kwata-kwata har 'yan duniya da 'yan fim da 'yan ƙwallo kowa sai ya kafa lasifika ko ya kafa kyamara wai shi ma zai magana akan wani abu da shafi addini to wani ya daga cikin shiga shara ba shanu a harka addini ibn taymiya yana cewa wanda duk ya magana a cikin addinin musulunci ba da ilimi ba to suna abin da ya faɗa ƙarya ko da ba da nufin ƙarya yake ba yan uwa masu albarka har ila yau yana daga cikin surorin shagaltuwa da abin da ba zai amfane ka ba yawaita shiga cikin harkokin da ke faruwa a social media ko da yaushe kana kan facebook kana kallon status kana kan twitter kana kan youtube kana kan instagram baka da aiki in banda shiga nan fitaccen da shiga da gingimu da jayayya da yin comment da yin uh, reposting da yin muzantuttuka da sukan malamai da sukan shugabanni da sukan dattawa da yada ƙarya da neman labaran da suka shafi mashahurai cikin 'yan kwallo ko masana ko 'yan fim da yada hotunansu da ayyukansu da sauransu abinda babu wani amfani da zai maka in banda bata lokaci da cinye kudinka na data da zaman kashe wando wannan yana daga cikin suwar na bata wa kai lokaci abinda ba zai amfane ka ba ya ku yan uwa musulmai mu yi kokari mu yaki kawunan mu da zakatan mu don yin riko da ɗabi'u masu kyau da kuma daina ɓata lokacinmu a kan abin da ba zai amfani mu ba mai riko da wannan al'ada ta musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar cewa mutum ya damu da abin da zai ainihin wato amfane shi mu tsarkake zukatanmu da gaɓoɓinmu daga shiga abin da babu ruwanmu lalle shi bawa idan ya damu da abin da babu ruwan shi to nadama shi za ta girmama asarar shi za ta tabbata ubangiji madauki zaki yana cewa fa amma man tsaga wa atharal hayatad dunya lalle wanda ya wuce makadi da rawa kuma ya fifita rayuwar duniya akan lahira Allah ya ce fa innal jahima hiya al ma'awa to wannan makomashi ita ce wutar jahim wa amma man khafa maqama rabbi wanda ko ya tsoraci tsayuwa gaban ubangijinsa wani hannafsa anil hawa ya hana zuciyarsa daga abin da zuciya ke so na barna Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa to wannan makoma sai ta ce aljanna Allah ka samu na ciki Allah ya ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna tambaye ka game da alkiyama suna cewa yaushe ne alkiyama Allah ya ce fi ma anta min dhikraha ka ce musu kai ina ruwanka da ambatanta ina ruwanka da labarinta baka san lokacinta ba ila rabbika muntahaha ubangijinka shi ya san yaushe ne alkiyama innama anta munziru man yakhshaha Allah yace kai ba kowa bane ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama face mai gargadi ga wanda yake jin tsoron haduwa da Allah haduwa da alkiyama ka annahum yawma yarawnaha Allah yace ran da za a ga alkiyama mutane za su dauka lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha daɗewar da suka yi a kabarinsu bai wuce kamar maraice guda ɗaya ko safiya guda ɗaya ba Allah ka tsare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متناهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله